بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أضل وأظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ikhwatul iman barkanmu da wannan lokaci a cikin darasin mu na al-mughir a sati wa ran asabar mun yi a cikin bayani akan a'da'u tasawuf wanda Sheikh radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wato daga cikin makiya sufanci akwai mustashirikun su ne wato nau'i na farko shi ne sai ce wa amma sinfu sani wato nau'i na biyu فهم الذين جهلوا حقيقة التصوف الإسلامي سوني وأن سك جاهل شي حقيقة نصوفا مسلم شي ولم يأخذوه رجاله الصادقين وعلمائه المخلصين basu karɓo shi daga mazajensa na gaske da kuma malamai masu ikhlasi cikin shi ba bal nazaru ilaihi nadratan safhiyatan sun kalli sufanci kallo na sama-sama ba'idatan an tamhisi wa tabayyuni wato wacce kallon da ya nesaci tsarkake shi da kuma ganewa ko gane shi wa ha'ula'i aqsamun to su waɗannan kashi-kashi ne alif qismun akhadhu fikatahum al-tasawuf min khilal a'mali wa suluki ba'd ad-dukhala'i bangare da suka ɗauko wato tunaninsu game da sufanci ta tsakankanin ayyuka na wasu baƙi wanda ba sufaye ba ne. misali a mu na yau mutum zai dubi yan hakika sai ya ce ai su ne sufaye ka gani ai ko kuma ya dubi wasu mutane masu sibbo sai su ne yan ɗariko masu darni ko kuma ya dubi wasu yan gargajiya ya ce wai waɗannan su ne sufaye ko su ne 'yan ɗariƙa wani abun baƙin ciki. E, to duk wanda zai auna sufanci da irin waɗannan, to wanda ya jahilci sufanci ne don ya auna sufanci da ba ma abotan shi ba. Kaga na farko mun karanta wato turawa da Yahudawa da suka yi rubuce-rubuce na ɓatanci wa sufanci to akwai wanda suka ɗauki sufanci ta wannan ɓangare. Littattafan waɗannan malamai da suka yi ɓatanci a kan sufanci su suke wato fahimtar sufanci da irin wannan, wanda ma suke danganta sufanci zuwa ga maguzanci irin na Indiya da kuma Kiristanci ko Yahudanci ma duka. To ka ga waɗannan da su da waɗannan ɗin kusan kusa suke. الدخلاء waɗanda suka zama baƙi wal munharifina min adiya tasawuf waɗanda suka kauce wa hanyar sufaye cikin masu raya sufanci shi ɗin دون أن يفرقوا بين التصوف الحقيقي الناسع كما bayan su bambance tsakanin sufanci na haƙiƙa mai kyau وبين بعض الوقائع المشوهة da tsakanin wasu abubuwa da suke aukuwa da aka muzanta su babu wanda zai ga mutum musulmi yana zina yana ɗaukan abin kowa yana shan giya baya sallah duk wani doka da Allah ya faranta ta ya ce babu ita kuma yana cikin ɗariƙar tijjaniya a auna tijjaniya da wannan ya so tijjaniya haka ne ko? to don haka waɗannan abubuwan da ake aikata marasa kyau التي تصدر عن الدخلاء على الصوفية waɗanda suke fitowa daga baƙi ko baƙin haurewa sufaye wallati la ta mutu ilal islami bisilatin waɗannan ayyuka ba su da wata alaƙa da ma musuluncin kansa balle sufanci duk da ma sufancin da musuluncin ai ba wani abu daban bane ai e martaba ce a cikin wato musuluncin ita ce kololuwa kamar misali mutum ne wannan zai kyauta dan a ce shi yana da kuɗi wannan zai kyauta dan a ce wato ya ce miki yan uwansa wannan zai kyauta shi ko dan Allah kawai to kaga wanda ya dan Allah ai shi ne ya kyauta wanda ya kyauta dan ya taimaki yan uwansa ma yana da kyau tunda Allah ya ce wa ati ذل قربى حقه نعم والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا نعم to da haka amma wanda ya samu wato kwaya ta addinin musulunci abin da Allah yake nufi shine ai abu dan Allah ikhlasi to kaga ai babu kamar shi to duk wani sufi wannan shine kofarsa ba mutum ne wanda ya ɗauki wato nafila ma ya ce farila ce kamar yadda Sheikh Al-Busairi ya faɗa ya ce wato walam usalli siwa fardin walam asumi ko wala tazawwattu qabla al-maut nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi yace shi bai guzurin nafila ba dan nafilfilin su fa shi farilla ne a wajensa to kaga yiwa annabi salati ai mustahabbi ne a kauli an ce mutum in dai a rayu sai taɓa annabi salati so ɗaya to na wajabci din ya sa- ya saraya amma yi wa annabi salati mustahabbi ne ko da a sallah ko duk da imam shafi yana cewa mallam yusalli alaikum la salata lahu ya ala baita rasulillahi kaji ko to da haka wannan mustahabbin shi yace wajibi ne a kansa tuba daga zunubi wajibi ne amma neman istighfari ta kowane lokaci shi ma dukkan waɗannan nafilfili ne shi ya ce waɗannan abubuwan wajibi ne a kansa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون to kaga wannan واذكروا الله كثيرا wato a bayan la'asarin juma'a mutum musulmi ya zauna ya yi ta ambaton Allah wannan mustahabbi ne a cikin magabata aka bar sai da Aisha a sai da Fatima da sauran wato sahabbai da salafu suna zama su yi ta zikiri su yi ta zikiri har rana ta fada akwai wanda ma ba sa magana a wannan lokaci saboda wato sa'atul ijabati da aka yi magana wasu sun ce daga la'asar ne zuwa magariba to kaga shi sai ya ce wannan shi ma wajibi ne zai zauna ya zikirin juma'a to irin waɗannan ayyuka da karatun ƙur'ani shi abu da ya zama wajibi a musulmi fatiya ne karanta fatiya ba dole kowane musulmi sai ya iya fatiya wannan wajibi ne amma haddace ƙur'ani wato sunna ne idan mutum ya karanta qul a'udhu bi rabbin nas ita kadai ce ya karanta a rayuwarsa ta yi sai ta sallah duk sallan da ya tashi ya qul a'udhu bi rabbin nas Allah ya karba da shi da wanda yayi wato daga bakara zuwa har nasin nan ɗaya suke dan kaga ai sunna ce as-sura ba'da al-fatiha eh sunnatun to da haka haddace saboda wannan din sunna ne to amma shi fa yace a'a kullun sai ya karanta qur'ani akalla izu biyu akalla izu biyu wani zai subu'i wani zai ma sauki a kwana uku wani a kowane rana wani safe sauka dare sauka to wannan shine fasufai za ka same su mutane ne masu raya lokutansu da ibada kowane lokaci mutane ne masu son alheri wa kowa suna kyautata bayan Allah suna ilmantar da su suna ciyar da su suna yi musu kowane irin abu su rubuta littattafai su yi komai to ina za ka zo ka haɗa su da wannan wanda yake rike da kwalban giya ya ce shi sufi ne eh na duk wanda ya auna sufanci ko kuma waɗannan masu kaɗe-kaɗe da rere wanda in ka gansu ma kusa suke da Bob Marley ko? Kusa suke mana, an tara gashi mala. Shi mutumin Allah in ka gan shi fa, ba wai sai an gaya maka ba, ko kafiri ne in ya ga mutumin Allah wallahi sai ya gani. Ko? A menene Allah ya ce, a wannan wallazina ma'ahu, أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوه من أثر السجود دون دكا متمن الله كان ga fuskan sa ma malan kaga haske yana ta sheki ya sha ibada ya sha salati ya sha karatun qur'ani ya sha dukkan wani hadisi da qur'ani sun ratsa shi kana ganin su suna naso a jikinsa. To, amma ina za ka haɗa da wani wanda in ka ga idonsa ma kawai malam ido kamar gauta, eh, ko ko ka ga ido ya koshi da bacci gam. To, da haka wanda ya auna sufanci da waɗancan ai ya yi zalunci ba ƙarami ba. Saboda haka daga cikin waɗanda suka zamanto maƙiya sufaye suna auna sufanci da irin waɗannan. babu yadda za a yi ka zo ka samu mutane suna ta kaɗe-kaɗe raye-raye sun yi jerin gwano suna tafiya kai mutum mai mutunci kai sha'awar wannan hanyar ta su ha abada wallahi ba zai ba eh sai dai kawai baka da hankali eh shikenan sai ka zama irin su amma mutum mai hankali ai mutunci ba karamin abu bane ai tunda musuluncin kanshi ma ya zo yana kare menene er mutunci yana daga cikin manufofi na addinin musulunci kare mutunci wanda wasu suna haɗa shi da dangi mutunci da dangi ɗaya suke wasu kuma suna raba wanda suka suke cewa alkulliyat hamsa to sun sun haɗa al-islam a sun haɗa wannan kai al-ird wan nasab wanda kuma suka raba su to zaka samu alkulliyat din sun zama shida sita to da haka mutum mai mutunci duka ba zai sha tun Qur'ani dare da rana yana karanta Muwatta yana karanta Bukhari yana karanta Muslim yana karanta Abu Dawud Ibn Majah Tirmidhi da sauran waɗannan littattafai kullum ba shi da wani abu akwai wanda zai zagi wannan kwa wanda zai zagi wannan to kawai min aljinnati wan nasi ne dama shedan ayi baki ne ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa banda shedanin mutum ba wanda zai zagi wannan ko? Ka zo ka samu mutum yana koyar da mutane suna ta haddan Ƙur'ani a hannunsa, yana ciyar da su daga dukiyarsa, ya je ya noma gona ya zo ya ajiye ya ta ciyar da su, ko kuma ya je ya yi kasuwanci ya zo ya dafa abinci ya ba waɗannan almajiran su yi karatu su zama malaman addinin musulunci babu mai zage wannan. Da haka wannan shine sufanci ba wai wani abu bane dukkan waɗannan masu yin abubuwan nan, to kar a auna sufanci da waɗannan mutane masu sa bajo, masu barin gashi su ɗaura makurus, ko mata da maza a haɗe, wannan duk kafirci ne, babu a cikin addinin musulunci, abinda babu a musulunci babu a sufanci, saboda sufanci kamar da muka faɗa shi wato zubda, ai wato lubbu, waya ne na addinin musulunci ne. Eh. التصوف كله ماذا التصوف أخلاق shine yace wato ba kashi na biyu kenan wa qismun khudi'u bima wajaduhu fi kutubi as-sada as-sufiyya min umurin madsusatin aw wasaila dakhilatin wasu bangaren kuma an yaudare su da abin da suke samu a cikin littattafan wato shugabannin musufaye na wasu lamurmura amma wanda shigar musu da aka yi a littattafansu ba maganansu ba ne wanda suke so su yaƙe su su suka sa musu wannan kamar yadda makaranta kashi na farko a sinful awwal al mustashriqun ko to su waɗannan mustashriqun da aznab nasu ɗin su suka yi wannan aiki suka zo suka sa abubuwa na tajisimi da hululi da ittihadi a cikin littattafan sufaye saboda duk wanda ya ga wannan abin ya ce kafirci ne kaga duk wanda ya isa su kuma sun samu fasinja aiko dama suna neman waɗanda za su yada ya- yada addinin musulunci Hmm. fa akhadhuha ala annaha haqa'iq thabitatun suka ɗauki waɗannan abubuwa da mas'aloli da aka shigar musu baki akan cewa su ne haƙiƙoƙi tabbatattu amma duna tahqiqin ba tare da tabbatarwa ba jiya muna karantawa wani ɗalibi na gaya mishi ilimi sai ya tsorata na ce mishi idan ka yi karatu mu a yadda karatu mu yake idan ka haddace wato nassi sai ka haddace ta aliki an gane idan dai har baka yi karatu irin wannan ba a wajen kakanninmu baka yi karatu ba Mm. E misali idan ka ɗauki makama to duk talikin da aka mata a ƙasa shi ma za ka haddace shi, to wannan shi ka haƙaƙe karatun kenan. An gane ai, ka haƙa ka samu ta na shi. Bayan ka samu ta haƙiƙin shi kuma za ka shiga tadƙiƙ na zurfafa shi. Waɗannan abubuwan da aka haƙaƙa kuma za ka koma a cikin masajiru nasu ka san wa- ka san su a zurfafance da fuskokinsu da saɓani da wani abubuwa da ake ciki misali idan aka ce kalmar wabiƙa tana da fuska nawa ko za ka yi ta misali tana da fuska uku kana cewa wabiƙa wabaka ko kuma wabika ala warisa yana da mudarin shi yuni kenan shi ko yarisu ko kaga wabika i- a- wa- wato na wa- warisa ko ala hasiba hasiba yahsabu hasiba yahsibu to kaga wannan fuska uku ne ko to sai ka samu irin waɗannan duka ka san su to da haka kaga shine ka samu taktik bayan kuma ka samu taktik sai ka sake samun mataki na gaba shine wato istidrak ko shine zaka ga ana cewa al'alimu al'allamatu al-muhaqqiqu al-mudaqqiqu al-faha- al- al-fahamatu ad-darakatu To wannan sai ka same shi in ka duba littattafan malamanmu ana rubuta waɗannan abubuwa ko? To sun kai martaba na istidraki a wato abubuwa da aka tauye a cikin wannan fanni ko littafi ko babi duk abin da ba a kawo sun san da shi za su kashi yadda yake kuma a a ka'idancensa ba kawai abin da malami ya ka anan suka tsaya ba a'a duk misali da aka ce farillan alwala a bakwai ne to duk wani akwal a cikin mazhaban malikiya da sauran mazahibu sun san su kawai haka suke wannan sun ce biyar wannan sun ce takwas wannan sun ce shida wannan sun ce kaza dukkansu sun san su idan ka kawo biyar kai ka tsaya to za su ƙara maka bayani sai ce a an ce kaza an ce kaza an ce kaza dukkan waɗannan abubuwan za su zayyana maka shi to hadha huwa istidrak to kaga a karatu sai an samu haka to da haka kaga a sufancin ma ba zai yi kawai ka ga littafi a ajiye ka ɗauka ka karanta shi ba tare da tahqiq na tabbatar da waɗannan zantukan cewa na sufaye ne ko ba sufaye ba idan ka same su hakan ma kuma sai ka sake daddake su eh ka ninnike su ka san kowanne mas'ala wato Sheikh Al-Junaid ne ya faɗa ko Abbasul Mursi ne ya faɗa ko shi Ahmad Tijani ko da sauransu dai waɗannan sufaye kowanne sai ka san da shi a ilimance da saɓaninsu. su wato duna tahqiqin aw tathabbutin ba tare da kuma tabbatar da waɗannan abubuwa ba aw annahum akhadhu al-kalam ath-thabit fi kutub as-sufiyyah ko ko zaka ga sun dauki magana tabbatacciya a cikin littafin sufayen ne amma ne matsalan fa fahimuhu ala ghairi murajih sai suka fahimci maganar a ba manufanta ba misali idan suka zo suna yin magana akan fana'i sai mutum ya ce sun ce komai Allah ne Mm-mm. Ko kuma idan misali ana cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam shi ne ainul haƙƙi, haƙiƙar zatin Ubangiji, sai kawai ya ce, a'a, ai kawai ana nufin annabi fotokofin Allah ne. Kaga wannan ai ya fahimci maganar ba a muradinta ba. Mm? Idan suka faɗi irin waɗannan abubuwa suna nufin wato halaye da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake son bawa ya siffanta da shi daga hadaransa. to duk annabi ya same su dukansu da shi ne kuma ya zama khalifatullahi ɗin kau halifan Allah shi ne ai wanda ya samu dukkan wasu halaye da sifofi na Allah yadda Allah yake so bawa ya kasance haka ya samu to shi ne wannan ka gani da wannan ai ba yana nufin in ka samu annabi shi kenan gashi suransa wannan in ka gani suran Allah ne ko ko kuma idan ka ga bayi kana gani duk abin da suke yi kai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci waɗannan abubuwan shi majaril aqdar magudanan kaddaran Allah kake gani kullum kai a cikin halittunsa kaga wannan ai ba zai sace mutum ya canja huwiyansa ya koma Allah ba ko kuma shi bawan kansa kana ganin wani wato asali ne daga cikin asaru na halittar ubangiji ko wani kuma baya ma ganin wannan din kawai wallahu khalaqakum wama ta'malun kamar da mun karanta waɗannan mas'aloli an sharhanta su an bassata su a cikin wato wannan menene wannan littafin da muke karantawa na Maulana al-kafi al-kafi fi ilmi at-tazkiya duk wannan mas'aloli an fassala su yana daga cikin kuskure ka ɗauki littafi na sufaye ka ce za ka fassara shi a larabcinka ba tare da ka karanta waɗannan littattafai ka san menene suke nufi da waɗannan kalmomin nasu ba. Kamar da muka faɗa darasinmu na baya kuma bayan ka karanta sun fa sai ka samu wato suhuba, saboda suna da ulumu na azwaku, ulumul azwaki, wadda ba, ba koyar da su ake ba. Idan har bawa ya zamanto wai alaƙarsa da ilimi, alaƙarsa da littafi ne, to mala ai aba abin da ya sani dan shi din murakkab daga abu guda biyu ne mutum ba abu biyu bane menene da menene jismu da ruhu kaga kenan abin da ya shafi ruhinsa bai san komai ba shi makaho ne akan ruhinsa only abin da ya sani nafsu ne nafsu ma kuma ita ma tana da hadarat nata misali yanzu abin da zaka ajiye a kwakwalwa daban abin da za ka ajiye a zuciya daban, abin da gaɓoɓinka kuma za su yi daban, ko da a zamantakewa haka ne aiko? Idan misali mutum za ka ce wani baya sona, ba a ilimance ba a al'adance na bahaushe ka ce wani baya sona, wannan abin a ina ke, a zuciya, eh, sai ka ce wani ya mare ni. shi kuma a ina ne a hannu ne kaga wannan aikin gaba ne ko to kowanne gaba akwai abubuwan da take na ibada to don haka ruhinka kuma ita ya take ya ne ne aibukanta to da a zama da sufaya za ka samu wannan abubuwan sai ka nausa a ciki ka yi ta tafiya ka yi ta tafiya babu iyaka shi wannan shi ne wattaqullaha wa yu'allimukumullah Allah zai maka ilhama kala kala kala wato wani abin malam a ya wuce ƙarfin ka ce za ka faɗe shi da baki yanayin da suke shiga ciki kana zaune fa za ka ga kawai ka fice daga wannan farken naka kuma a farke ne kawai ka shiga wani hali a cikin sakon ɗaya sai a dunkule maka wani abu da ya wuce shekaru ɗari ka gansa duka ƙaraminsa mafarki kun gane karamin wannan misali mafarki mutum kaga zai iya baccin wato minti talatin amma ya mafarki ya mutu ya je aljanna ya je makka ya je kaza abubuwa da ya wuce tunani duka ya kuma an yi haka ɗin an yi haka ɗin ruhin ya je to ƙanƙanin lokaci kawai sai ka ga an dunkule maka abubuwa ka gansu yanda ya wuce tunani wanda ya kore wannan abin da kai da ka gani ta yaya ba zai taɓa yiwuwa ba kai ka ga abu tabbas duk abin da ake faɗa ɗin gashi an yaye maka hijabi amma hijabin ba irin yadda muke tunani ba ne a'a sai dai idan kai ɗin ya taɓa faruwa da kai ko ko ka san abin sai ka san shi yanda yake to kaga waɗannan abubuwan a littafi ba ya samu ba da kusantan bayan Allah za ka zo ka samu wato wani yanayi wanda idan ka kwanta da makamantansu abubuwan da Allah zai nuna maka malam a lokacin za ka tabbatar ce ashe kana da ruhi a lokacin za ka san cewa kana da ruhi ashe kai fa ba jikin nan kaɗai ba ne akwai wani abu daban wani sirri da kake tare da shi kai da baka taba gani ba ina za ka yarda a zai kai ta ƙaryatawa ka ce ba haka bane ba haka bane ba haka bane ko wani abin dukkan su haka ne ƙaramin ta yanzu malam ka duba yanzu za ka hau jirgi zai tashi da kai sama ka kece giragizai ka yi nesa da su wanda in tafiya ne za ka iya tafiya shekara ɗari biyu baka ji wannan gudun ba a cikin minti mintuna zai jefar da kai ya kai ka wannan gurin ka yarda da wannan amma cikin a cikin Allah ko baka yarda akwai irin wannan tafiya ba hmm? gashi jirgi da waƙi'iyan idan ka haushi za ka san cewa halittun da Allah ya ajiye a sama ma ya fi na ƙasa sai ka hau za ka gani to da haka ka yarda gashi wannan abun wallahi talla in dai da mutum haka baya faruwa da shi in a wani zamani aka zo aka gaya masa za a yi kaza za a yi za ka ce ba haka bane eh to da haka ka duba yanzu nisa da yake tsakanin kasashe da kasashe dukkan su an nade su a cikin sekonni aka yi collecting in duniya dukkan ta ka yarda ana tare ana yin abu a Spain kana nan kana gani ana abu a China, Japan, Indonesia da sauransu, kai kana ɗakin ka gashi abun nan visibly kana ganin shi ka yarda. Eh, wannan abubuwan duka a cikin wato nafsu suke, to idan a ruhu kuma faya. Idan akwai wani bawa da zai maka waɗannan abubuwan, ta yaya ba za ka samu masanin Allah da zai zo ya shamake maka, ko yaye maka shamakai duka ya haɗa ka da Allah irin wannan tafiyar. wani ka sani wani kuma baka sani ba ko wani ka sani wani kuma baka sani ba kana nan dai ka kai inda ka kai amma baka sani ba to saboda haka lamarin Allah a wajen sufaye din ya wuce tunanin mutum sai ka zauna da su zama na haƙiƙa za ka samu abubuwan da babu duk wani ƙarya da za a faɗa ce maka ba haka ba ne kai in za a sare wuyarka sai ka ce sare malam magana haka take ba ta canjawa فعندنا علوم تعالت أن تغيد في ضرسه ko yawwa dan haka wannan abubuwan duk ba za su rubutu ba hiya azwaq to dan haka dole idan kana son kai inkarin wasufaye sai ka samu waɗannan idan kuma ka zamo mai inkarin ne ma har abada ba za ka same su ba dama an ce daga cikin wato shi'um shi'umi rashin albarka na inkari duk wanda ya inkarin abun nan ba zai same shi ba misalinsa a ce yanzu ni na hau kujeran shugaba ko a ce wani shugaba ne an zaɓe sa sai kuka ce ku kuna fatin adawa ku ba ku yadda ba wanne alherinsa za ku samu akan cewa ya zama shugaba ko ba shugaban ba ne shugaba ne ko kuma a ce misali wannan mutumin yana da kuɗi Allah ya bashi kai talaka ne sai ka rena ta kace bai isa komai ba ka ɗaga masa kai kana wulakanta shi da sauran shi to ta yaya alherinsa zai zo maka eh to kaga inkarin ka gare sa ya haramta maka bai wanda Allah ya masa ko a ce wannan malami ne kasaitacce ya kai inda ya kai kace bai isa ba sai kaga mutum daga daga China zai zo ya karu da shi kai kuma kana makocinsa baka karu da shi ko na digo ɗaya ba ta yi ko addu'a ma ya maka ba za ta karbu ba saboda ka rena shi Allah ba zai yarda ba eh mana za ka yi wa mutum addu'a idan a wajen Allah ya nuna kai baka isa ba sai Allah ya ce a'a ba zai yiwu ba ba ma dama annaka ankarta alaihi fa ka kace shi kenan menene ya faru da shi da eh ba shine ba inkari ba To da haka idan mutum har ya zama munkiri kuma yake sanya wai san sufanci to min ayi babin ya tsulu, min ayi babin ya famu tasawuf, wa min ayi babin ya tazawwaku tasawuf hatta ya takallama fihi kama huwa, lil abad la yakun, har abada ba zai yi ba. Wato, duna maramika harbu basusa. ba haka bane duna maramika harbu basu duk wanda zai dauki jawahirul ma'ani ya ce wai zai koyar da shi a matsayin munkiri idan ya tashi ya hau sama shi kadai to ya karanta jawa ya karantar da jawahirul ma'ani har abada ba zai taba yiwa ba ba a larabce ke ba a ilimance ke kuma a zauƙance ke kuma a hadarance ke eh ko da akwai azwaq inda sufiya to kuma hadara na sha'aba da tijani ita ya take eh kai idan ba ba tijjani bane ko kuma a tijjaniyan kadin ma baka samu hadara da karata yi da ita wacce ta isa ba ta ina zaka tsintsa eh zaka iya cire wato daman khalisan min baini farsin wa labanan khalisan min baini farsin wa dami ka cire wato madara malam a tsakanin kashi da jini kaga ai sa'ab aiko to saboda haka idan har baka samu ta'alluki da hadara da ta cika ba ba zai yi kasan shi tijjani ba to ta yaya kai wannan la'imi eh bangaro irinka eh ka je ku yi ta yanka akuyo in mun yi kiwon su ka koma ka koma kwata ko ku rika sayar da naman ku da Allah to da Allah in kare wa sufaye ko kuma ka dauki littafin su ka ci za ka karanta su a matsayin munkiri ko karantar da su wallahi ba zai yi ba har abadan abada ba zai yi ba kuma ko ba karantar da su ba ma a matsayin ka na muridi ma idan har ya zamanto babu babu soyayya akwai inkari ne to har abada ba zai yiwu ba nan ma mm wallahi ba zai yiwu ba in shekara dubu za ku yi da shi wallahi yana na a mujarrad nashi kamar yadda su Abu Lahab Abu Jahal sun zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa duka da Allah ya bashi suna nan suna ganin shi yatimu Abi Talib ba ila an matu yashufuna bi hadhihi an-nazra huwa yatimu Abi Talib yanta tabqa kaman babu bambanci haka za ka zauna. To da haka abubuwa ne malam da ake samun su cikin haske ba cikin duhu ba, an fahimta. To dole kaga wannan shi ne wato tasabbut, tabbatar da sufanci a yanda yake da haka wato wannan idan baka iya harbi baka ba maharbi. Ko? Idan baka iya harbi ba, ma haka za ya sa'adu suratul ibil. ko to da haka ka ba wa makiyayi ya kiwonsa ka ba wa makaranci ya karatunsa kai ma ka je ka ci tuwonka ba ka da aiki an buɗe maka masallaci da makarantu an baka ka ci tuwo ka yi kasuwancinka ka je ka zauna a nan amma sufanci abu ne da yake tare da haske cikakke wanda idan wato ɗigo ɗaya zai iya sauka a jikin zuciyanka wallahi sai ya yi tasiri a cikin sufancinka. wallahi zai zai digo ɗaya misalin shi idan ka ɗauki wato abu sai ka sa masa wani asset digo ɗaya ka diga a cikin sakon ɗaya zai destroy ɗin wannan abun ko ba haka ba ne to haka sufancin mutum yake tabi haka yake tabuwa misalin shi kwanakin can ana yaƙi a Rasha da Ukraine. Wannan guban da suke jefa juna sai da ya taɓa duniya duka fa. Ka bayan corona an yi wani mura shege, ba haka ba ne? Mura mai zafi wanda ba jin magani, ai yaƙin nasu ne ya taɓa duniya duka fa. Duk kullul alam. Ka duba yankinmu ba ɗaya ba ne. Ko? Idan har za su zuba wani guba. da zai game duniya, to ina zuciya kuma, eh, idan zuciyan kaɗin wani abu alamma biya, ko da inkari ne ma'anawi, zai sauka a zuciyanka, to wallahi sai ya maida ka baya. To da haka a wanda bai samu waɗannan ba zai ce zai magana a sufanci? Ko zai magana a kan ɗarika? Idan za ka shekara talatin kana hidima wa shehinka tukur sai kai masa inkari guda ɗaya, to wallahi inkari guda ɗayan nan sai ya taɓa aiki shekara talatin ɗinka. Wallahi al'azim, la shakka fi hada. Kuma ba wai ana faɗa ne saboda tsorata mutane waye, a'a, abu dai da haka yake mala. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi. wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din bi aka fada an ta habata a amalu ko mu an tula ta shuruna. To da haka idan idan kuna tare da shi kuna tafiya in ta khadim kuma khidima sufaye ba abu bane garibi sahabban annabi ne wannan gashi ai haka suka zauna da annabi khuddam mallakuhu wa mallaktuhu zati wa nafsi wa amraha wa ahli waladi min bi tamassaka sai na abubakar ya dauka dukiyarsa duk ya ka annabi ya ce me kar bar musu yace na bar musu Allah da manzon ko bai ce masa kai laifi kame da wani bangare ba to haka sahabban annabi suke sun mallakar wa kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama wato almajiransa to sufanci haka yake da almajirai kullum shi yasa masu yakansa suke kokarin yakansa saboda musulunci yana rayuwa da shi shi ne zai fidda mutane wanda za su riƙi duniya da lahira su kuma suna yaƙi da wannan abun to da Allah ta wanne kofa za su zo su yaƙi ba nan ba eh sufanci shi ya cire su su shehu tijjani su shi abdulkadir al-jailani su shi ibrahim yas wato su maulana shekh radiyallahu ko to gurin da zai cire irin waɗannan eh kai ka san ba gurin wasa bane to ai dole su me da shi wurin yaƙin su ko su za su yaƙa wacce jami'a ce ta isa ta cire irin misali waɗannan mu duk jami'o'in duniya idan ka dunkule su guda ɗaya hatta emiratus ɗin ka dunkule su guda ɗaya su zama jami'a wallahi ba su isa su cire irin su ba ba su isa su cire irin su ba to da haka idan har abin ya zama haka to ba wani abu gharib bane to da haka shi yasa idan ka taɓa ɗaya to zai taɓu za ka tabu, eh za ka tabu, za ka koma baya. Maulidi shekara biyu da ya gabata shehi Allah ya ƙara masa lafiya ya yi magana ya ce, Allah shi ne al-muqaddimu shi ne al-mu'akkir. Idan aka ce kai muƙaddami ne to fa ba wannan muƙaddamancin da ba aka, aka baka a a wato tarshih ne ya ce. Kamar a tsaida ka takarar muƙaddamanci ne. Ayyukan da za ka yi kuma su ne za su zo su tabbatar da cewa kai muƙaddim ne to Allah a lokacin sai aiki da sunansa al-muqaddim sai tura ka gaba shikenan ka zama muqaddimi gashi anta murashah lit-taqdim idan ba kai ba sai Allah ya amfani da sunansa al-muakhir sai mai da ka baya to sai ga kawai mutum yana sahun gaba yana sahun gaba babu kamar shi a azawiyoyi da sauran abubuwa kawai sai ka ji shi a baya ta ya kuma za ka fahimci haka duk wani aikin alheri da yake zai tsaya masa in haka ne ma min khairin yaf'aluhu illa wa yatawaqqafu menene ah babu jari a samu riba to jari ya tsaya ba riba zo ne tsaya ra'sul malik to saboda haka sufanci malam ya fi karfin wani dan jagaliya ce zai magana akan sara bada ba zai yi ba in kuma zai yiwu, to mun yarda mutum zai ɗauki littafin wato likitanci ya dube sa duniya kuma ta yarda shi likita ne wato tabbataccen likita zai yi magana zai aiki kowanne iri ko banda haka a likitancin ma kowanne bangare zai yi magana a kan shi kuma zai treatin ɗinsa mun dai mun san likitan ido daban likitan hanci daban likitan kwakwalwa daban likitan kunne daban likitan jijiyoyi na ƙashi na fata na wato abin ciki duk waɗannan ƙwaƙwalwan ma ita ma kala-kala ne ego in ka da ɓangaren dabbobi su ma daban ne to don haka shi kuma ya ce a duk waɗannan fa ana gama su in an yarda da wannan to a yarda wato waɗannan masu cewa za su ɗauki littafin sufaye su zage su ce za su yi bayani akan su wallahi ya fi haka ba abu wannan kawai kamar kwatance ne yadda mutum zai iya fahimtar maganan ne. Amma ba zai yi ba. Za ka ga shekara kamar talatin kana rayuwa, a shekara ɗaya ka haɗu da wani shehi ya canja rayuwanka duka a cikin wannan shekara ɗayan ya fi shekara talatin ɗin da kai baya. To wannan mutum da bai zauna da irin wannan abun ba ta ya zai ce zai magana akan wannan abu. Misali, lokacin da na je zawiyar Sheikh radiyallahu anhu ina kan shekara kusan talatin ne amma zuwa na zawiyar shehi wato bai wuce shekara ɗaya ba ya fi shekara talatin ɗin bayana. An gane ya fi shekara talatin ɗin bayana. Duk ilimin da na samu na baya da ilimin da na samu a wannan lokacin bai wuce ɗigo ɗaya cikin ɗigo goma ba ko ɗigo ɗari. Ni kuma na sani, littattafan da na sani a haɗuwa na da zabiyan shehi da kuma haɗuwa da shehi inda ban haɗu da shi ko sunayen su ma ban sani ba. Balle na san abin da suka kunsa. ko to ka duba yadda abin ake canja shi daga wani abu zuwa wani abu min khilali mudda qasira yasira eh ya fi shekara na talatin na baya wa ana arifu haka kuma wanda za su zauna da ni sun san wannan to dukkan abun haka yake to wanda bai rayu da irin wannan abun ba ina zai zai ce zai magana misali akan su kwanci malam ka je kai kasuwancinka karin cika ku da surutu abun yana da yawa irin waɗannan abubuwan in za a yi magana kan su shi ne ma'anan duna tahqiqin aw tathabbutin aw annahum akhadhu al-kalam ath-thabit fi kutub as-sufiyyah fa fahimuhu ala ghairi muradihi hasba fahmihim as-sathi wa to gurgudan fahimtar su na sama sama wa ilmihim al-mahdud da kuma ilimin su da aka iyakance ilimi wanda bai wuce malam wai fanni kaza wai nahu ma ya zama ilimi wai nahu ma kai kana magana malami ne da ka isa a duniya ka fita kace zaka yi wai nahu ma kana ana kama ka akai ina ka zama malami mana eh ilimi guda ɗaya ne fa wanda ilimin ma nahu da sarfu ilimi modibbo shi yace karami ne kun gane ai wallahi maudib shi haka ya faɗa cikin littafin sa wannan sahaibul amtar ya ce ilimin nahu da sarfu wato ilimi karami ne kawai an yi rubutu da yawa kutub littattafan ne aka wani yayi matani wani sai ya zo ya nazmu wani sai ya zo ya shar wani sai ya zo ya yi kaza wani tazyib wani hashiya wani ba da haka aka yi ta ba ba fanni bane mai faɗi su awut su balaga duk waɗannan ba su da faɗi a wuni ɗaya za ka iya gama littafinsu, ubudul juman misali baiti ba dubu ba, a wuni za ka soke shi aiko? To da haka kaga ba ilimi bane mai faɗi aiko. To waɗannan ilimin mukan ma ilmul alati wai baya zama yana da wahala a kanka to ina ka zama malami. Ko fanni, ko fanni bai kai ba. Ummana. Saboda in ka ce ilmul lugha ɗin ai ya haɗa abu da yawa. Eh? saboda wannan ilmul qawaid din wato in ka zo a ilmul lugha yana zuwa wato mustawa min mustawayati lugha al mustawa tarkibi wato shine mustawa na biyu bayan al mustawa al mu'jami ko in ka san formation na kalma sai rakkaba ta ko to da haka wannan ma kai baka iya ba ai na ka san har al mustawa na dilali eh ba zai yiwu ba ai eh sentence din ba za ka iya haɗawa dan Allah dan annabi wanda suka karanta turanci sun sani ko wanda suka karanta ilimin boko sun sani mutum ne sentence ba zai iya forming ba ta yaya zai san wato ilimi eh ta yaya ilimin boko za a je da cewa yayi karatu ba zai iya yin speech mai kyau a wannan inda English ne ko French ko Spanish da sauransu ba zai iya yin magana da yaren kansa ba. Menene illiteracy? Eh? Ko? Literacy din menene? Da illiteracy menene? Ai wannan illiterate ne ai. Ko? Duk alladhi la yastati an yurakkiba al-kalama tarkiban mufidan huwa ummiyun sha'a am aba فكيف يدعي العالمية كو كو كيف يدعي العالمية العظمى أو المشيخة العظمى حتى ينافس المشايخ الكبار تيازي تدهك دوني فهمت أنا سما سما حسب فهمهم السطحي وعلمهم المحدود علمي علمي وانا إذا زائر قامك مالا ba wai a ilimi na wajen addini ba a ilimi na cikin addini malam wallahi ilimi ya fi dubu nawa ka sani an gane kowanne ayan qur'ani shekh radiyallahu anhu ya faɗa durul lamma zai iya zama yana da menene wato a za a samu ilimi ɗari za ka masa fahimta ɗari wani zai iya ma aya ɗaya fahimta dubu haka ne wani kuma sama da dubu ma akwai gwargwadon tafiyanka cikin Allah gwargwadon abin da kake fahimta akwai abin da ya wuce ma wato faɗaɗin ma ko sai dai shiru ne kawai saboda in za a faɗe shi ɗin wani littafi za ka rubuta. Imam Ali ya ce idan zai rubuta face tulkida fassarar shi tafsiri raƙumi saba'in zai lafta. Ko? Raƙumi saba'in zai lafta. Ya ce a ƙirjinsa inna hahuna inna hahuna uluman. Lau haddastukum biha latarajirajtum kama ta tarajiraju al'arshiyatu fil biri. ya ce akwai ilimin muka a wannan kirjin nawa inda zan gaya muku su yace sai kun girgiza yadda igiyoyi in za a sa su a rijiya suke buguwa karau karau haka kafin su faɗa rijiya yace sai kun kai haka to da haka malam wanda ilimi ka sani mamal ko ka iya nahun ma me ka sani malam ilimi sai ka iya balaga mun ji to me ka sani eh ka haddace qur'ani mun ji al-qira'at al-ashr ma me a cikin ilimi ba ka san su ba ko in ka san su ma to waɗannan ɗaya a cikin ilimi din ba su kai wani abu ba na ta da jijiya ko idan ka je zariya masana waɗannan ɗin ba a sa su a cikin malamai eh bana ba a sa su kamar mabadi na ulum ne kake da su basis ne kake da su to dan haka malam wallahi tallahi mutanen nan su daina wa sufanci hawan kawara kuma masu sauraro su gane cewa ba su san komai ba وأهوائهم الخاصة دكما سرايكا سدون أن يرجعوا إلى كلام الصوفية الواضح باتارد سكوما وواتو زنتن صوفا يمبيني الذي لا يعيد عن لب الشريعة وأن بايا كوشا قبل واتو قوايا الشريعة والذي يعطي الضوء الناسع وأن ديكي بعد واتو حسكي من كو والنور الكاشفة لكو حسكي من يهي كومي لتأويل هذا الكلام المتشابه دوا تفسر وانا مغانا وچه تكي ده شبهة مثله في ذلك كمرسو أولا نم إرن تاوي وانا يند سكي فهمتا كمثل الذي في قلبه زيغ ومرض كما عند أكوي كركشي وأزوج يسد كما منافنشي فأخذ الآيات القرآنية المتشابهة في القرآن الكريم يأتوك آي قرآني متشابهي فأولها حسب فأولها حسب oke hawahu ya fassara su gurgudan san rayinsa wani shirafihi da gurgudan karkacewarsa duna an yaltafita ila sa'iril ayatil qur'aniyyati muhkamati kuma bayan wato kuma bayan juya zuwa ga sauran ayoyin qur'ani kyautatattu wato allati tulqi an-nura ala ma'ani hadhihi al-ayati al-mutashabihati wadanda suke bada haske fahimta kenan akan waɗannan ayoyi mutashabihai وتوضح معانيها دسك بين معانو ديسو وتبين أغراضها قال الله تعالى في حقهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أكو آيوي كوتتتو وند دكان سمع ننس واضح شيء ألا سيتهن أم الكتاب سوني واتو أسلي نا alkur'ani bi ma'ana da su za a fahimci qur'ani waɗannan ayoyi dukkan qur'ani muhkam ne fussilat ayatuhu ko uhkimat ayatuhu wa ukharu mutashabihat wasu kuma suna da shubuhohi fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashaba minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili eh to kaga waɗannan masu fassara waɗannan zantuka na sufa a bisa sarayinsu ga wanda suke ɗaukan ayoyi da suke ishara zuwa ga Allah da wata ma'ana sai su fassara su da wannan ma'ana alhali ba ita ake nufi misali ar-rahmanu ala al-arshi sawa idan ka dauke ta siyakin ta din yana nuna wato girman halittan Allah ne ko tanzila mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula ko Allah da ya halicci sammai da halicci kasai da sammai daukaka dukkan halittu ba abin da ya kai al-arshi hadisi ya tabbatar cewa idan ka ɗauki kasai bakwai da sammai bakwai da sauran abubuwa ka jefa akan al'arshi har da kursiyu ka jefa akan al'arshi kamar ka jefa zobe ne a kungurmin daji to kaga Allah yake da ya halicci waɗannan halittu duka shi yake da iko akan su shine magana ba a maganar cewa wai Allah yana kan al'arshi tanzila mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa yayi rinjaye akan al'arshi da dukkan girman sa shi ya halice sa shi yake da iko da shi idan ko har Allah yana kan al'arshi to al'arshi yafi Allah akwai abin da yafi Allah shine ma'anar sa kuma yana nuna cewa akwai wani Allah da yake halitta wa Allah al'arshi don ba zai yi a ce Allah gabanin ya halicci al'arshi baya kan al'arshi bayan ya halicce sai hau waɗannan wannan sifa ce ta halittu laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir qul huwa Allahu ahad to da haka wanda zai dauki waɗannan ayoyi alama aniha to kaga waɗannan da suke fassara maganar sufaye akan ma'anin su wannan bayyanannu لهذا ولئلا يلتبس الأمر دان كذا لمري يركي وجاهل على جاهل أحمق أو مغرد متحامل وانديك هري وضع علماء الصوفية عقائدهم صريحة واتما لمن سوفنشي سكا أجي أكيدنسو أرى رباب ونبويا واضحة لا تحيد عن مذهب أهل السنة والجماعة باسا كوتشي هذا جماعة أهل السنة بافا إزالة a ash'ariya da maturidiyan da suke kafirtawa su imamu da ghazali da suke cewa su wai ko larabcin ma ba su iya ba eh to ko iya ulumuddin in ka dauke ta golin hudu ne a ce imamu ghazali bai taba rubutu ba sai shi a ina ganin zaka san ce an yi malamin da babu irin sa mujaddidin zamanin sa ko hatta turawa suna ji da isa baban philosopher ake baban philosophy ake giransu ko abul falasifati to da haka irin wannan hankali da Allah ya bashi waya ce larabci saboda imam zahabi ya sassara masa eh imam zahabi ba mujassimi ba almajiri ibn taymiya ne mujassimai ne ai saboda haka sun yi kiyayya da waɗannan malamai sun zo a karni na bakwai ne su amma imam wannan karni na biyar ne ba sa son su shine abin da ya faru kuma ko a shari'a shaidar maki akan maki tana amfani in ka in baka yarda ka je kotu ka gani eh kamar da shedan masoyi ba ta amfani akan masoyi to shedan maki ba ta amfani akan maki amma mu muna magana ne akan ilimi yanda ya tabbata ne ومنهم الشيخ محي الدين رحمه الله فقد ذكر عقيدته واضحة مفصلة في مطلع كتابه الفتوحات المكية كو الفتوحات المكية واتو ابن عربي يا أمبتي عقيدة سأفركم فتوحات المكية أم سدس دهوا وند أكباتا سوسي إذا كتش ابن عربي أولي مجتمع كمار كوي كافة يوني بما بوجيني أنغاني to wannan maganganun da ake tuhumarsa da su duka ba maganganunsa ba ne wa kadhalika sahibul risala al-kushairiyya wa ghayrihima a to don haka ina ga lokaci ya gabata ku kam da riga ok to don haka za mu tsaya a nan akwai aljim za mu tashi ko insha Allah za mu ci gaba insha Allah Allah kai wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh